أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan uwa yau muna lahadi 17 ga watan uku hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1440 wanda ya daidai da 25 ga watan 11 miladiya haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi wassalam shekara ta 2018 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma mun tsaya a aya ta goma sha shida zuwa aya ta sha bakwai a satin da ya gabata wa tafsirin da muke yi a cikin su na sati-sati a cikin suratul an'am shafi na 129 a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan aya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagoran mu cikin wannan karatu da za mu gabata Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a duk cikin ayyukan da za mu gabatar Allah ya karbi rayukan mu muna akan musulunci Allah ya sanya aljannar firdaus ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya ala ramma Allah ya ce wa in yamsaka Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير
malaman tafsiri rahimahumullahu ta'ala suke cewa wannan aya tana ɗauke da abubuwa guda biyu na farko shine akwai alamun mushrikai sun tsoratar da manzo sallallahu alaihi wasallam akan da'awarsa domin duk hujjojin da suka kawo yayi ibtalin waɗannan hujjojin ko ba haka ba na a kawo kaza a kawo wannan a kawo wannan walau nazzalna alayka kitaban fi qirtas falamasuhu bi aydihim laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin suka kawo wata shubha ko wani iftira wa qalu laula unzila alayhi malak ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ko ba haka ba to aka ci gaba da tahowa sai ya zamanto aka nuna wancan abubuwan da suke iktirahi ba gaskiya bane na biyu suka zo da usulubi na izgili sai aka nuna musu yadda aka yi da waɗanda suka yi izgili da annabawa domin abin da ya dace da shubha a yi raddi a kanta abin da ya dace da mai izgili a yi tahdidinsa a tsoratar da shi abinda ake ce ma narko in ji malaman zauri ma'ana wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablik fa haqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un to tunda ya tsoratar da su da azabar ubangiji kuma ya ƙara nuna tabbatar da bauta ga Allah shi kadai shine mai mallakar sammai da kasai to su suka yi tahdidin sana za su kashe shi ko za su yi masa azaba kamar irin abubuwan da dai suka yi kokarin aikatawa to sai Allah yake raddi gare su wannan raddi ne kenan wa in yamsaska Allahu bi dhurrin kabar wato karka damu da tsoratarwa da suke yi maka domin mi domin wa in yamsaska Allahu bi dhurrin idan Allah ya shafe ka ko ya kama ka dan almasu buka ce asalin sa shine shafawa amma nan ana nufin sadarwa idan Allah ya wato sadar da dhurrin wata cuta gare ka fala kashifa lahu illahu babu wanda zai tunkuɗe maka wannan cutar ko damuwar in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba sannan kuma har yanzu akwai tabbatar da mulkin Allah cewa babu abin da zai samu shi in ba Allah ba da su da allolinsu ba komai ba ne ba abin da za su iya da shi sai abin da Allah ya so kullum yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun wa in yamsaska bi khairin in kuma Allah subhanahu wata'ala ya soka da alkhairi ko ya so sadar da wani alkhairi da kai fa huwa ala kulli shay'in qadir to shi Allah mai iko ne akan komai nan malaman tafsiri sun tattauna akan mas'aloli cikin wannan aya na farko wajen harda nan da yace wa in yamsaka Allahu bi khayr bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu akwai tamkar irin wannan aya a cikin suratu yunus wa in yamsaka Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu amma a ƙarshe sun saba nan wa in yamsaka kaga ya maimaita can ko wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwa al-ghafurur rahim to kaga nan mai hada dole sai kai hasara da wannan nabiyu can ya ce wa in yuridka bi khairin to kaga yuridka bi khairin ya kawo shi ne matsayin khas amma nan karshen ai sai ce wa in yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir to shi fa huwa ala kulli shay'in qadir a amu daga abinda an ka fada fala kashifa lahu illahu ko ko wa in yuridka bi khairin domin shi ne mai iko akan komai na biyu kishiya azzurru shine annafu kishiya alkhairu shine asharru to sai ya shafe kishiya kowane dan saboda ya nuna maka wa in yamsaska bi khairin ko wa in yamsaska bi durrin ko wa in yamsaska wato bi khairin didduhu wato asharru ko in yamsaska bi sharri sai ya kawo kishiya kowanne daga cikin dan uwan wani dan saboda kana iya kaddara kishiyar shi da ka same shi ina fata an fahimta an gane ko wannan kuma aqida ce yake tabbatarwa wanda in mutum ya samu wannan aqida to duk aikin da zai yi ba zai shi shakkan wani bawa ba duk da yake akwai al-akhdhu bil asbab shine kai riko da asbab kakka fito a fili ga makiya lokaci lokaci bai yi ba tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai aikata wannan ba yayi hijira a koye ba dan ko ya san cewa Allah ba zai bashi Allah ba zai bashi tsaro ba a'a yana daga cikin akhdhu bil asbab kai tawakkali ga Allah kuma kai ka akhdhu bil asbab an gane wannan ko da haka malamai suka ce kuma nan sai Allah ce wa in yamsaska bai ce wa in yusibka ba domin almasu shine shafa kadan shi ko asaba shine abu ya game ya haɗi gaba ɗaya to me yasa Allah bai kawo wa in yusibka Allah bi dhurrin ba sai ce wa in yamsaska Allah sai ya kawo dan kadan bai kawo mai yawa ba to sai suka ce wani lokaci nan da Allah ya kawo wa in yamsaska saboda ya fara da al-akhas wanda yake shine an mafi zama kadan balle ma mai yawa domin in ya zamanto ko da dan alkhairi kadan ne Allah ɗaya iya sadar da kai da shi to balle ma in ya zamanto mai yawa ne domin masa in kaɗan ne to balle ma a saba shi yasa ba a cikin suratu Ali Imran yace in tamsaskum hasanatun tasu'uhum in dan alkhairi kaɗan ya shafe ku wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha amma kuma sayyi'a tusibkum suna son ta haɗe ku gaba ɗaya ina fata an fahimce ni kamar yadda ta zo ga manzo in tusibka hasanatun tasu'uhum shi manzo na aizance in hasana ce saboda alkhairi da ke samun shi mai yawa ne an gane ko wa in tusibka musibatun in musiba ce kuma za ta haɗi saboda musiba ta banzo babba ce ina fata an fahimta shi yasa da kaga alqur'ani yayi amfani da lafazi to shine fi dacewa a wannan wurin domin ko ayar da muka ayoyin da suka gabata da inda yace قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم بيتي وهو يرزق با domin kuma kalma ta yurziku yana arzikawa a ammuta yut'im domin arziki sutura arziki ce mulki arziki da Allah yana bada shi ga wanda ya ga dama amma sai ce wa huwa yut'im ciyarwa to me yasa ya kawo ciyarwa ita da a khasu bai kawo ba a ammu saboda mi saboda ita ci wato shi ciyarwan wani nau'i ne daga cikin arziki to ko shi Allah ne yake yin shi balle ma arzika wanda take amma sannan shi it'am yana nufin wato ci bayan ko an ci za a je a yi yana nuna ma bayi cewa su bayan Allah subhanahu wata'ala ne an gane wannan ko hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Ibn Abbas ya ruwaito shi yana cikin sunan Tirmidhi kuma Imam al-Baihaqi ya kawo shi a cikin Shu'abul Iman inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Ibn Abbas cikin hadisi mai tsawo wa alam anna al-umma kasancewa al-umma law ijtama'u ala an yanfa'uka bi shay'in da sun taru duniya gaba daya su amfane ka da wani abu lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak ba za su iya amfanar ka da komai ba sai abinda Allah subhanahu wataala ya rubuta shi a gare ka walau ijtama'u haka da za su haɗu ala an yadurruka bi shay'in su tutar da kai da wani abu lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak ba za su iya tutar da kai da komai ba sai abinda Allah ya rubuta shi a gare ka rufi'atil aqlam an riga an dauke alqalumma wa jaffat as-suhuf sannan kuma littattafai sun bushe babu wanda ya isa ya canza kaddara ta ubangiji kaga wannan yana koya ma dan adam imani da kaddara ta Allah subhanahu wataala wa in yamsaska bi khair wa in yamsaska bi khairin in Allah ya nuface ka da wani alkhairi fa huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai babu wanda ya isa ya tunkuɗe alkhairin Allah shi yasa in kaga abu baka same shi ba ka ce wato masha Allah kar ka ce lau anni fa'altu kaza wa kaza da nayi kaza nayi kaza a'a in dai har abin ya riga ya kasance to lau aikin ta ya tashi sai dai in kana da rauni imani ko kai ba kai musulmi bane Allah ya tsare mu sai Allah ce subhanahu wata'ala wa huwal qahir wa huwal qahir fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir wa huwal qahir Allah shine al qahir shine mai iko an gane ko ko kuma wa huwal qahir Allah shine mai tankwarawa ko ko wa huwal qahir Allah shine mai rinjaye al-ghalib alladhi la yu'jizuhu shay babu abinda wato yabwa ya Allah subhanahu wataala in ka fahimci wannan sai ya zaman to kenan za ka yi ma Allah cikakkar biyayya domin muna ganin bayi waɗanda ba su da iko irin na ubangiji ana jin tsoron su ko ba haka ba za ka ga wanda kake ganin ƙarfin shi kusa da kai kana jin tsoronsa mutane suna jin tsoron 'yan sanda suna jin tsoron sojoji suna jin tsoron masu mulki suna jin tsoron wanda in yanzu suka yi masa za su ga sakamako yanzu amma suna mantawa da cewa karfin da duk suke waɗannan da suke da shi Allah ne ya ba su kenan waye fi cancanta a ji tsoronsa shine Allah subhanahu wataala hatta da kafirai tsoron da suke yi muna mu bayan Allah musulmi wato ya fi tsoron da suke yi ma Allah saboda suna ganin hukuncin Allah sai zuwa sa ko ba haka ba Allah ce la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah tsoron da suke muka fi tsoron Allah yanzu da sun ji an ce Allahu akbar ko ba ba komai a hannunka za su watsi da sun ga sunan musulmi tsoro suke ji da sun ji sunan alqur'ani tsoro su suke ji da sun ji sunan sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tsoro suke ji to saboda bi saboda suna ganin mutuwa kusa suna ganin kana ido kan mataki kansu amma an ce musu Allah ya ce sun ce asatirul awwalin wa idza qila lahum madha anzala rabbukum qalu asatirul awwalin saboda bi saboda suna ganin hukuncin nesa yake fauka ibadihi ubangiji yana saman bayinsa bi zatihi a aqida ta ahli sunna kuma umurninsa yana saman umurnin kowa kuma sifofin ubangiji wato lahul uluwul mutlaq wato ubangiji shi na da ɗaukaka ta gaba ɗaya shi yasa in ka ji an zo an ce wani abu alallahi to baka cewa saman Allah kamar da muka bayanin wannan da ake cewa wa alallahi falyatawakkalul mu'min baka cewa saman Allah sai ka ce ga Allah ne suke dogara domin bai halatta ba a kaddara wani abu saman ubangiji domin ubangiji shi yake da wato al-ulu al-mutlaq fawqa ibadi yana saman bayinsa wa huwa shi Allah al-hakim shine gwani babu abin da Allah zai yi ya zama to akwai kuskure a cikin sa shi yasa kowane harafi a cikin alqur'ani kowace kalima a cikin alqur'ani a wurin ta take an gane ko kuma kowane hukunci na Allah yana daidai inda ya dace sai dai in kai hankalinka ne bai gano ba shi yasa babu wanda zai yi suka a cikin hukuncin Allah ko a bayyane ko a fakaice sai kafiri ko jahilin musulmi ko kuma bin sauransu bai yiwa ka ce wa ga aya lalle hukuncinta ya zo amma ko ko me ko ko kaza lakin wannan duk shirme ne wa kake gaya ma wannan in hankalinka bai kai ba to za ka kwatanta ilimin ka ne da Allah ka kai ubangiji sani to tunda baka kai ubangiji sani ba ja da baya kada shedan ya tura ka ce awo lalle wannan aya ya kamata a canza ta ko a yi mata kaza kamar da wasu ke ganin wadansu ayoyi sun ƙara aiki wannan duk shirme ne hauka ce jahilci ne son rai ne bata ce kafirci ne butulce ma Allah subhanahu wataala ka tsaya ma turancin ka kai daidai inda iyaka ka ta tsaya amma wurin gonar Allah ba wurin wasan mutum bace wa huwa al-hakim Allah shine gwani a cikin ayyukansa gaba daya al-khabiru shine mai bada labari an gane ko daga khabara wato mai bada labari ko kuma daga khabara wato khabar al-amr ya jarrabi al-amri masani ne game da al'amurra wato kuma baiwa a bada sani wato bai yiwa ba da labari ba tare da cikakken sani ba Allah yana da hikima yana da sani ya san duk abin da suke aikatawa kenan waɗannan kafirran in kaga ba a yi musu azaba ba ka jira lokacin da Allah subhanahu wata'ala zai kama su Allah shi mu tsari sai Allah ce kul ayyu shay'in qul ayyu shay'in akbaru shahada qul shahidun bayni wa bainakum وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون Ƙul ka ce da su ayyu shay'in akbaru shahada, shin wani abu ne an mafi girman shaida, nan shahada malamai sun yi tafsiri guda biyu akan wannan kalima. Waɗansu ka ce ƙul ayyu shay'in akbaru shahada, shin menene ya fi girman shaida wanda ya cancanta a yi shaida a kansa. Waɗansu malamai suka ce a'a ƙul ayyu shay'in akbaru shahada, shin menene ya fi girman shaida wane ne kenan wato sun bai da shahada nan wato masdar ne ko ism wanda an kai itlaqi wa urida bihi wato ism al-fa'il wato qul ayyu shay'in akbaru shahidan wane ne yafi girman girman ya kasance mai shaida an gane ko to daga nan tafsirin zai samu sabani ko ya zamanto za a yi shaidan ne akan sai zamanto akan ubangiji ne za a yi shaida ko kuma shin shine wato menene fi girman zama mai shaida to sannan bayanin za shi zo sai zamanto qulillah in mun ce kulillah shine Allah subhanahu wata'ala in mun ce shahada za a yi shaida ne kinan shaida akan Allah ita ce mafi girma ko kuma in mun ce wato shahidan ake nufi wane ne fi girman zama mai shaida kulillah kinan kul huwallahu kinan shine Allah mafi girman mai shaida a haka ne tafsirin za su samu sabani shi yasa za ku gani an kawo wato wakafi guda biyu waɗansu suna ganin za a ce kul ayyu shay'in akbaru shahadatan kulillahu menene yafi girman ayi shaida a kansa kulillahu za ka akan kulillah ko ko kul ayyu shay'in akbaru shahada wace shaida ce ta fi girma kulillahu kiran shaida akan Allah kiran shahadatul shahadatullah akwai takdiri guda biyu da malaman tafsiri sun ka kaddara a nan a wannan wurin to in muka dauki waɗannan tafsiran guda biyu na cewa kul ayyu shay'in akbaru shahadatan kulillah kulillahu yana da alaƙa ne da abin da yake ya gabata dama mun ce muku in kun kaga qulillahu ya zo to yana da alaƙa da abin da ya gabata a cikin alqur'ani qulillahu akbar shahada dole sai mun kaddara wannan zaka ga alqur'ani yana yawan maimaita shi kuma muka ce wato ana wani lokacin alkur'ani yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kulillahu saboda babu amsa in ba ita ba kamar da yazo ce qul liman ma fis samawati wal ard tasmi qul lillah ay qul lillahi ma fis samawati wa fil ard ko qul ma fis samawati wa ma fil ard lillah na Allah ne kenan muqaddari abin da ya gabata dole ya zama tuna da alaka da abin da yake gaba kamar yadda muka faɗa wa ma qadarullahu haqqa qadri id qalu ma anzalallahu ala basharin min shay qul man anzala alkitaba alladhi ja'a bihi musa nuran wa hudan lin-nas taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katira wa ullimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum qulillah ay qulillahu anzala alkitab sannan kuma qul man yarzuqukum minas samawati wal ard qulillahu yarzuqukum minas samawati wal ard ko ba haka ba qul limanil ardu wa man fiha إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون همك فأتوا وترواية أبو أمر دي رواية إمام يعقوب أتكي سورة المؤمنون قل قل وتقول الله ودابي سنكرا تاشو قل الله قل الله قل لله ko kulillah duka ɗaya ne menene bambanci in an ce kulillah na Allah ne kulillahu ka ce Allah ne to milkiyan nan tana daga cikin abin da ke nuna Allah shine ubangiji kenan nan su da suka ce kulillah sun yi hamlikin shi ne alal ma'ana ma'anar ce an ka kalla an ka ce kulillahu ai Allah ne kenan Allah ne rabbuha kenan malikuha الضمير يرجع إليها دان كاكا ساباني أكوي معنا ساباني يدو أنسون كتي أكوي استفهامي ني بمبنت آه استفهامي غداني كما يدو أنسون كفتا وانشان ساتين بمفرق بابا كاو وانشان رأي نفرقو با رأي النبي با dan haka da ya ƙuli Allahu akbaru shahada ko wato Allah shine mafi girman shahada sai zama ko tauhidi nan ake nufi shine akbaru shahada shine abinda an mafi girma abinda za a yi shaida akan sa dan ya ce shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim kaga dai shaida ce na cewa Allah babu mutuwa da gaskiya ce shi Allah ya shaida akan wannan sai zaman to shine abu mafi girma akan shaida shahidun baini qulillahu shahidun baini wa bainakum Allah shine mai yin shaida tsakanina da ni da ku in kuma mun ɗauki cewa a'a abinda za a yi shaida a kan shi ba shi ne tauhidin ba shi ne Allah eh, mafi eh, abinda za a yi shaida a kan shi shi ne tauhidi Allah ya yi shaida a kan shi in mun ɗauki cewa a kan ubangiji ne za a tsaya a yi shaida babu abin da ya kai cancanta a yi shaida shi a kan kasancewar kaɗaito Allah subhanahu wata'ala don dole sai an yarda da cewa akwai Allah sannan za a biyo da wata magana ko ba haka da bane domin in ba a yarda da akwai Allah ba ai babu wata shaida kuma bayan haka an gane don haka ne ita ce akbaru shahada qulillahu shahidun baini wa bainakum kace Allah shine mai shaida tsakankanina da ni da ku to in an dauki shay'un na ana nuhin Allah da wannan za a tabbatar da aqida ta ahli sunna ana wato ana iya kiran Allah shay amma min babil ikhbari la min babil asma'i was sifat ba a cewa akwai sunan Allah ash-shay'u dan ya ce kul ayu shay'in akbaru shahadatan shay'in kinan qulillahu to in mun kaddara nan shay'un din wato da an ka ɗauka shi Allah shi ne da yin shaida shahidun ne to ya zama to shai'un kin to in ya zama to shai'un ana kiran Allah a shai domin mawjudun ne an gane kuma shi ba ba shi daga cikin sunaye na Allah ba amma yana daga cikin min babil ikhbari qul illahu shahidun baini wa bainakum kace Allah shine mai shaida tsakanina da ni da ku to sai malaman tafsiri suka ce anan abin tambaya ko da alaka ta duniya tsakanin ni da ni da kai ba a zuwa gidan alkali a cewa yayin shaida kaka ce shine Allah a yadda to ya ra'ayi akan kasancewar manzo Allah ya turo shi akan wata fada ko kuma kasancewar alqur'ani gaskiya ne ko kuma kasancewar kadaituwa Allah shi kadai ne wahdahu la sharika la ko kuma kasancewar Allah shine mai shaida kawai sai a ce Allah shine mai shaida to ai ko gidan alkali ba za a yarda da wannan ba to me yasa kuma nan alqur'ani shi da amince gaskiya ko ko kadaituwa Allah da shi ne a farkon abin da ya kabata a tabbatar da kansu kuma a ce Allah Allah shi ne mai shaida sai malamai suka ce a'a dalilin da yasa aka ce haka saboda abin da manzon da yazo da shi shi yake tabbatar da gaskiyar shi wa uhiya ilayya hadha alqur'an li unzirakum bihi wa man bala ina da mu'jizar da take tabbatar da gaskiyata kai yanzu in ka ce Allah shi ne mai shaida ka to me yake tabbatar da gaskiyarka sai ka yi rantsuwa amma shi manzo yana da alqur'ani alqur'anin nan wa uhiya ilayya hadha alqur'an qur'ani shine mu'jiza ta in buku yadda da mu'jiza ta bace to ku kawo irin alqur'ani falyatu bi hadithin mithlihi in kanu sadiqin to shi yasa shi manzo yana da izinin yace Allah ne shaida sa wa uhiya ilayya hadha alqur'an an yi mini wahayin wannan alqur'ani uhiya fi'ili ne wanda an kai wato bina'in shi lil maf'ul ba a kawo fa'ili ba fa'ilin nan ko an san da shi wane ne wahayi shi ne Allah inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di Allah ne ce yayi masa wahayi shi ko ba a kawo fa'ilin ba wanda yake kaddaro fa'ilin nan in ba Allah ba wa uhiya ilayya hadha alquran an yi wahayin wannan alqurani zuwa gare ni sai kira shi hadha kamar yana kusa wani wuri ko sai ce zalika kamar yana nesa zalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin to dan mi an ka canza ismul ishara can an ka ce zalika wancan nan ko an ka ce haza wannan me dalili a balaga ta alkur'ani dalili suka ce can zalika saboda a nuna maka kimarsa da darajarsa wasu sun ce da zalika da haza duk ɗaya ake nufi wadansu malamai suka ce a'a nan can zalika saboda a nuna ba abu ne mai kima mai daraja wanda duk duniya in sun taru ba za su iya kawo irinsa ba to amma da an ka ce hazal qur'an saboda yana kusa da su wato walqad yassarna alqur'ana lidhikri fahal min mudakkir wa uhiya ilayya hadha alqur'an an yi wahayin wannan alqur'ani zuwa gare ni alqur'an an sanya masa suna alqur'ani imam shafi'i yace alam ne ba a cira to shi daga wani abu ba amma jamhurin malamai sun saba ma imam shafi'i suka ce wato an samu shi ne daga qara'a yaqra'u qur'ana wato fu'lan mithlu ghafara yaghfiru ghufranan domin ya zo inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana ya nuna ashe daga qara'a aka samu shi ita ko kalima ta qara'a tana nufin karantawa amma karantawa a a asluhu aljam'u shine abinda an ka tattara shi yasa aka sanya mu suna wato eh, jinin haila eh, jinin haila alqur'u ko alqar'u afwan eh, saboda min saboda jini ne ya- ya- ya tajamma'u fi rahim to sai sun ce masdar ne urida bihi alfa'il wasu sun ce urida bihi almaf'ul in an ce urida bihi alfa'il kenan qari'un ne shi alqur'ani jami'un ne to shi alqur'ani ya tattara hukunce hukunce ya tattara ayoyi ya tattara haruffa ya tattara jumloli ya tattara aja'ib in kuma an dauke shi to Allah ne ya tattara su a cikin sa to kuma sai zama to bismil maf'ul ne Allah ne ya tattaro su ya tattaro su ya tattaro su shi yasa aka ce musu la alqur'an an kira shi alkitab kuma domin asma'ul qur'an khamsa ne alkitab ذلك الكتاب لا ريب فيه ودن سوكا تي كتاب مصدر ني اما باسم الفاعل شي القراني كاتب ني اي واجب أو- واتو موجب ني مي وجبتاوا ني دومين يازو ده حكمتو حكمتو inda shi wajabta su wannan ita to ayal qur'ani ba shi ne wajabta su Allah ya wajabta su a'a ana isnadin abu zuwa gare shi domin shi yazo da shi domin Allah subhanahu wataala ya siffanta littattafan annabawa da cewa suna yin hukunci الله سبحانه وتعالى ce كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم kaga littafin nan ko littafin nan ya hukuma don su yi hukunci ai littafin ba za su yi hukunci ba wa zai yi hukunci annabawa sai an kai isnadin zuwa gare su kenan dan an ce qur'anin nan kasib kenan mujib ne mai wajabtar hukunce hukunce saboda shi ne zuwa hukunce hukunce an gane ko wasu ka ce a bismul maf'ul ne maktub ne kinan saboda shi alqur'ani za a rubuta shi sannan an kira shi alfurqan tabaraka alladhi nazzala alfurqana ala 'abdi liyakuna lil alamin nadhira li'annahu yufarriq bayna alhaqq wal batil an kira shi adh-dhikr domin shi alqur'ani wato zakir ne mai tunatarwa ne an gane ko wasu ka ce a mudhakkarun bihi ne domin annabi yake yin wa'azi da shi ko ba haka ba to da haka litunzira bihi sai zaman to muzakkarun bihi ne abinda ake yin wa'azi da shi sannan an kira shi at-tanzil shi ma wasu malamai suka ce masdar ne nazzala yunzilu tanzilan wato bismil fa'il ne kenan shi alqur'ani nazilun ne ko kuma munazzalun ne duka yana dauka wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal kaga anzalnahu ya zama to maf'uli nazal yasabka ya zama to wato bismil fa'il to da haka da dukkan sunayen alqur'ani suna da alaka suna da alaƙa ne da wata siffa tashi wanda ta sabka sifofin alkur'ani kuma suna da yawa mun taɓa yin bayanin su amma kafin mu tafi zuwa ga wannan akwai wani asar wanda ake kawowa daga aliyu ana danganta shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bari mu ji wannan asar kin buji kuma in ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aliyu yake cewa ya ce innaha satakunu fitna a wata riwaya jibril ne ya zo ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ala innaha satakunu fitna za ta kasance wata fitina qila fa mal makhraj minha ya za a samu mafita daga wannan fitina qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kitabullahi to littafin Allah shine mafita fihi naba'u man qablakum akwai labarin mutanen da suka gabace ku a cikin alqur'ani ko ba haka nan bane wa khabaru man ba'dakum akwai labarin waɗanda za su zo bayan ku wa hukmu ma bainakum a cikin sa kuma akwai hukuncin abin da ke tsakankanin ku huwa al-fasl alqur'ani shine mai rarrabewa laysa bil hazli alqur'ani kuma ba wasa bane man tarakahu min jabbarin qasamahu Allah duk wanda ya bar alqur'ani wato masu girman kai waɗanda suka bar alkur'ani Allah zai wato hallakar da shi domin kasama shine qata'a hallakawa ko kuma wato kare abu karyawa wa man ibtagha al-huda fi ghayrihi adallahu Allah duk wanda ya nemi shiriya ba cikin alkur'ani ba to Allah zai batar da shi wa huwa hablullahi al-matin shine igiyar Allah wanda take mai karfi wa huwa dhikrul hakim shine abin ambato an gane ko abin wa'azi wanda yake alhakim wanda yake mai hikima wa huwa siratul mustaqim shine wato hanya madaidaiciya huwa alladhi la tazighu bihi al-ahwa shine wanda wato son rai bai iya karkatar da shi ko da malamai sun yi shirme su soki burutsun su waɗanda ba su bin gaskiya Allah zai tona asirin su wala yashba'u minhu ulama malamai ba su koshi da alqur'ani kullun diya da ka iya tafsiri yadda ka iya bayani sai ka bar wani abu wanda baka san shi ba wanda waɗansu za su zo su faɗa ko ba haka ba wala taltabisu bihi al-alsun kuma wato halsuna ba su iya rikita game da alkur'ani waɗansu malamai suka ce nan wajen tafsiri duk yadda aka cakuɗa sai gaskiya ta bayyana ko ko duk yadda ka so ka karanta alkur'ani ba da yaren da Allah ya saukar da shi ba dole sai an gane cewa ba shi bane sai ka karanta shi da larabci wala yakhlaqu an radd alkur'ani bai tsufa saboda yawan maimaitawa ana yawan karanta fatiha so nawa a yini amma ka taba jin an koshi da ita bai yiwa amma duk wata wani waƙe sai ka ji an ce shanson zubli waƙoƙin da an manta da su wala tanqadi ajaibuhu mama abu ababen mamaki wanda alqur'ani yake bada labari ba sa karewa wa huwa alladhi lam tantahi aljinnu tisabi'atuhu an an qalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rushd fa amanna bi shine wanda aljannu ba su busu wato sun kasa hakuri lokacin da suka ji shi sai da suka ce inna sami'na qur'anan ajaba mun ji abin karatu mai ban babaki yahdi ila ar-rushd wanda yana shiryarwa zuwa ga shiriya hanya ta shari'a wannan asarkin waɗansu suna danganta shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Imam Tirmidhi da Imam Darimi da sauran littattafan hadisi waɗansu malamai sun fitar da shi amma asar ne wanda bai inganta ba ɗaukaka shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ku su rubuta hadithun sharif wane ne wane ne wanda in ka diba ma cikin muqaddima sai ibn kasir ya kawo shi amma ya nuna cewa bai danganta ba zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai waɗansu sun tsaye da shi daga Ali ibn Abi Talib sai ya zama to asar ba hadisi ba asar ne mawqufun an Ali to kuma ko da muqaddata bai inganta ba daga Ali musaki to amma abubuwan da aka faɗa game da alqur'ani nan sun zama to gaskiya ba ƙarya bane ko ba haka ba to amma kuma kasancewa su gaskiya ba shi zai sa mu danganta su ba zuwa gawa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wadansu mutane ba sa gane ba ko da magana ta kasance gaskiya ce amma kuma danganta ta zuwa ga kamar ɗalibai ilimi suna da wani abu zaka ga wani ya cire wata magana daga wani babban malami sai ya ɗora ta zuwa ga wani malami wanda yake so kaga ai magana gaskiya ce amma inda ya ɗora ta ba gaskiya ba ce to wannan shine mutane ba sa ganewa akwai hadisin da bai inganta ba to tana yawa akwai wani hadisi mai ma'ana irin tasa ya inganta sai da mutum ya ce hadisan nan ana bubbuga su bijina a'a waccan riwaya ba ta inganta ba tana yawa wannan ta inganta ko kuma maganar gaskiya ce shi yasa wadansu suka ta dauka maganganun masu hikima an gane ko sai mutum ya ji hikima sai ya ce manzo Allah sallallahu alaihi ya ce alhali hikima ce ko maganar wadansu likitoci ce ko waɗansu magana wasu masu falsafa ne ma sai a danganta ta zuwa ga manzo saboda sun ga tana da kyau wannan magana tana yiwa ta kasance gaskiya ba haka nan bane dole sai an bi sanadi an gane ta inganta sannan a danganta ta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin albarka ta, ta ilimi ka danganta shi zuwa ga waɗanda suka faɗi shi musamman in kaga magana tana da muhimmanci sai dai in babu dama ko ko kayi ne saboda lokaci ba zai bada dama ba wani waɗansu malamai suna iya baka uzuri ko dan ka abin shi yawa amma waɗansu ba sa so su danganta magana zuwa wanda ya faɗi ta sai dai su laɗe kamar su suka faɗi wannan magana ko su cire maganar manzo su ce su suka faɗa sai a ce ai malam ya taɓa gaya mini cewa abu kaza zai faru alhali in ana bincike sai a gano ashe maganar manzo ce sallallahu alaihi wasallam wannan duk yaudara kanka kake bi ko ko mutum ya ja hadisi ya ce Allah ya ce alhali ko a'a hadisi ne hadisi daban kuma alqur'ani daban yana da kyau ka tantance magana a ilmance Allah ya taimake mu wa uhiya ilayya hadha alqur'an an yi wahayin wannan alkur'ani zuwa gare ni shi qur'anin nan malamai suka ce babu abin da zai ta'allaka da shi wallahi face sai yayi albarka in dai alkur'ani ya hadu da abu ko ya shafe shi to tabbas abin nan sai ya ɗaukaka ko an ci ko an so in dai alkur'ani ne dalili kuma ga misalai malamai suka basuwa suka ce cikin mala'iku waye zo da alkur'ani jibrilu alaihi salam ko to shi addalilin da ya sa zama to afdalul mala'ika jibrilu ya zo da alkur'ani kuma shi ne shugaban mala'iku waye sabta akan shi daga cikin mutane annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai zan sayyidul awwalin wal akhirin kaga saboda mi saboda alaka da alkur'ani a wace al'umma ya sabta al'umma ta annabi muhammad sallallahu alaihi saboda alkur'ani mun ka zamanto kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas to cikin al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma waye fi su ne waɗanda suke tare da alƙur'ani shi yasa hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda sayyidina Usman radiyallahu anhu ya ruwaito shi yana cikin sahih al-Bukhari yana cikin sunan Tirmidhi Abu Dawud ya ruwaito shi sannan ba Ibn Majah ya ruwaito shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama a riwaya ta Ibn Majah afdalukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama kaga cikin fiyayyar al'umma ma wanda ya fi shi ne kuma wanda ya karanta alkur'ani kuma ya karantar da alkur'ani har yanzu akwai hadisi wanda yake ya tabbata a cikin sahihi muslim wanda nafi ibn abdul harith ya ruwaito shi yake cewa shi nafi ibn abdul harith wata rana ya haɗu da umar radiyallahu anhu bi usfan wani wuri da ake cewa usfan wa kana umar yasta'miluhu ala makka Umar ya aga shi shugaba istamalahu kenan qalaba minhu al'amal nan ba kowane irin aiki ba ana nufin ya aga shi a matsayin kamar gwamna zamu ce a garin Makka fa qala sai sayyidina Umar yace man ista'malta ala ahli alwadi wa ka dora akan mutanen wadi fa qala ibnu abda sai ce mai ibnu abda da aza fa qala ibnu ibnu abda fa qala sai sayyidina Umar yace wa man ibnu abda wani ne dan abda kin nan wanda ban san shi ba qala maulan min mawalina yace wani daga cikin maula kin wanda bawa ne wanda yake ayatar da shi ko qala sai sayyidina Umar yace fastakhlafta alaihim maulan kila akwai hamzatul istifhami amma saboda abin nan sai ya shafe ta ai yanzu wa ka dora musu yanzu ka dora musu maula ga mutanen gari ga waɗanda ba bayi ba sai wanda ya taɓa samun wani shaubu na bauta ko ko wanda ya laƙe ga wata ƙabila qala innahu qari'un likitabillah yace mai ai abin da ya sani dora shi makaranci ne littafin Allah masani da littafin Allah tunda sun can qari yana nufin masani ba wai ma haddace alqur'ani ba ko mai karanta alqur'ani kawai qari'ul likitabillahi azza wa jalla mai karanta littafin Allah ne Allah subhanahu wata'ala madaukakin sarki wa innahu alimun bil fara'id sannan kuma ya san yadda ake rabon gado kaga ba jahili ake dauka a azaba in bi akwai damar a azaba wadanda suke da ilimi qala umar sai umar yace ama inna nabiyyakum lalle annabinku sallallahu alaihi wa sallam annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam qad qala yace inna allaha la yarfa'u bi hadha al kitabi aqwama Allah yana daukar da ta saboda hanyar wannan littafin dalilin wannan littafin a kawamin waɗansu mutane wa ya zaɓu bihi akari Allah yana aje waɗansu ƙasa ta hanyar wannan littafin kaga sai na umar bai ce me yasa aka bayan ya samu dalili kwakwara sai ya bar wannan magana saboda baiwa a ce mutum yana sane da littafin Allah a ce shine baya ko ba haka ba to kaga wannan ya nuna cewa ashe ko cikin al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yayi riko da alqur'ani to sai ya samu daukaka to amma ko bari mu ƙara gaba shi alkur'ani shi ne mafi alkhairin abin da ɗan adam zai motsa harshensa da shi kuma shi ne mafi alkhairin abin da za ka sa rayuwarka ka yi da'awa ka yi aiki a kansa ina fata an fahimce ni hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ibn mas'ud ya ruwaito shi yana cikin sunan tirmidhi kuma imam al-bahaqi ya kawo shi a cikin shu'abul ibad riwaya ta imam al-bahaqi malik al-asma'i shi ruwaito shi ibn mas'ud radiyallahu anhu yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasana duk wanda ya karanta harfi guda daga cikin littafin Allah yana da lada wal hasanatu bi ashri amsalha ita ko lada daya kyakkyawa ana lullunka ta so goma kidan duk harfi ana da lada goma la aqulu alif lam mim harf ba zan ce alifun da lamun da mimun harafina ba walakin alifun harfun sai dai alifun harafina wa lamun harf kuma lamun harafina wa mimun harf kuma mimun harafina kina alif lam mim kana da nawa 30 kaga shi mutane suna bakan su asara da suke zaman banza ba sa karatu alqur'ani akwai khilafi shin alifun lam mim kalimomi na saboda dai in mun dauke su alif lam mim kalimomi na shaykhul islam ibnu taymiya rahmatullahi alayhi yace kalimomi ake nufi wanda su malamai suka fito a akan harufa kowane harafi ake nufi to in muka ɗauka kaga ashe babu wani abu wanda zaka karanta a duniya ko wata jarida ko turanci ko ingilishi ko ma menene wanda zaka samu wannan garabasa kaga ashe babu abin da harshe zai samu ta'alluki da shi ya karanta shi ko ko gabbai su yi hidima a zuwa gare shi irin mi irin littafin Allah subhanahu wataala shine alqur'ani babu wani aiki wanda ya fi aiki a kan littafin Allah subhanahu wa ta'ala domin shi ne aikin da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama ya yi to ko shugaban ƙasar Amerika aikin shi bai kai wannan aiki ina fatan an kai ƙarshe aiko to sannan kuma mu ƙara gaba alƙur'ani ya ta'allaka da lugar larabci ko yaren larabci ko harshen larabci ko harshen larabci ko ba haka ba sai zama to shi ne mafi daraja a cikin yare shi kuma alkur'ani ya tsare wannan yaren shi yasa duk makiyan wannan yaren bayan da ai shi yasa suke so su zo ma alkur'ani ta hanyar yaren suke son ya bici kuma yaren ya fi karfin su a duniya an gane ko to sannan kuma a wani wuri ne ya sauka a makka da madina shi yasa suka zamanto wurin da fi kowane kima da daraja a duniya ko ba haka ba a wani dare ne ya sauka lailatul qadr ko to inna anzalnahu fi lailatin mubaraka kuma inna anzalnahu fi lailatul qadr وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر من خير من ألف شهر تو أقارا قبا أيكو القرآن يتعلق شوني وتأسوكا شكين وتر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن والوتن يفيد إيمان الدرجة وتر رمضان إلى فتاة أنفه شيني to sannan kuma waɗanne mutane ne alkur'ani ya sabka su- wato suna raye su ne sahabba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba za mu ce laraba gaba ɗaya ba cikin sahabbai akwai laraba akwai waɗanda ba laraba kawai wani ya ce za mu yi harkar zancen kabilanci to kuma su waɗannan sahaba kin nan su ne mafi alkhairin al'umma khairul quruni qarni thumma alladhina yarunahum thumma alladhina yarunahum don mi dan saboda alqur'anin ya sabka suna su- suna rayi ko ba haka nan bane eh wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluhu wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim to sannan kuma wadannan shekaru ne suka fi ko wadannan shekaru daraja a duniya su ne shekarun da alqur'ani ya sauka a cikin su dan ba yadda da ai a samu kwanakin sun kafi kwanakin da alqur'ani yana sauka a cikin su to sannan kuma wace takarda ce tafi ko ce takarda daraja a duniya eh ita ce takardar da aka rubuta alkur'ani da ita in kuwa ko da tafi ka kawo shi yasa ta da waɗanda suke rantsuwa da a duniya da biyu suke rantsuwa da alkur'ani shi ke cewa aka musu su rantse da alkur'ani to wani wuri ne kuma fi kowane wuri kima da daraja a duniya shine wurin da ake karanta alkur'ani kamar yadda zo a cikin hadisin muslim wanda abu hurairah rawaito mashtama qaumun fi baitin min buyutillah wato yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakina ko وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده da haka ɗan uwana a gurguje babu abinda alkur'ani zai ta fashe face albarkatun a ciki sai dai wanda bai da rabo sai ya ɗauki alkur'ani a dubu fama lahum an tazkirati mu'ridin ka annahum hamurun mustanfira farrat min qaswara kakka da da yawan wanda suka kauce ma alkur'ani alkhairin duniya da na lahira yana cikin alkur'ani qadiyyar mu ta karshe akan wannan duk da yake bayanan suna da muhimmanci suna da yawa amma kuma suna da muhimmanci shine to sai Allah ce li undirakum bihi don in gargade ku da shi sai malaman tafsiri suka ce to me yasa ba a kawo ba bushara tunda alqur'ani an saukar da shi bashiran wa nadira ko dan ayi gargadi da shi kuma dan ayi bushara da shi sai aka ce saboda ana magana ne akan kafirai waɗanda sun bijire mu umurnin Allah subhanahu wataala to shi yasa aka kawo li undirakum bihi to amma anan allamu lamu ce lamu ta'lili ce tana nuna dalili sababin da yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkar da alqur'ani to sai malamai na tafsiri da na ulumul qur'an da na usulul fiqh suke cewa anan za mu samu wata nukta mai muhimmanci da duk musulmi ya kamata ya san wannan nukta shine cewa cikin alqur'ani kana iya samun dalilan da suka sa Allah ya sabkar da alqur'ani dan babu wanda ya fi Allah subhanahu wa ta'ala sanin littafinsa ko akwai babu to me yasa Allah subhanahu wataala ya saukar da alqur'ani suka ce to ka kalli abubuwa guda biyu mafi yawanci sune suke zuwa na farko da lamu ta'lili da la'alla su suke nuna maka cewa su dalilan da yasa Allah saukar da alqur'ani to sai dai ita la'alla wani lokaci a cikin larabci ba a cikin alqur'ani ba ana kawo ta Allah in nace la'allahu yatadhakkaru ina cewa allahu yatadhakkar a cikin larabci amma ba cikin alqur'ani ba to sai Allah ya faɗi dalilan da suka san sabkar da alqur'ani bari mu ji su ɗaya bayan ɗaya a gurguje na farko Allah subhanahu wataala ya sabkar da alqur'ani dan a karanta shi a karanta shi kuma irin yadda Allah ya saukar da shi shi yasa Allah ce wa qur'anan faraqnahu takmi litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muktin dan ka karanta shi kaga karanta alqur'ani yana daga cikin da'awa sannan cikin suratul ra'ad Allah ce kadhalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qablha umamun katami litatluwa alaihim alladhi awhayna ilayka kaga dan a karantar da dan a karanta alqur'ani Allah ya sabkar da shi abu na biyu Allah ya sabkar da alqur'ani don ayi tadabburin sa kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab dan ayi tadabburin ayoyinsa dan kuma a wa'azu sai Allah ya ce kuma ya sabkar da shi don mu dan saboda ai gargadi da shi wa uhiya ilayya hadha alquran li unzirakum bihi wa man balagha alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman li yunzira ba'san shadidan bil ladunhu ko da kace annabin zai yin gargadi da alquran ne zai yin gargadi saboda akwai masu son sai sun kawo tarnaki da hayaniya sannan Allah ya saukar da alqur'ani dan a fitar da mutane daga cikin dufai zuwa ga haske wato kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur ko ba haka nan bane sannan Allah ya saukar da shi don ayi hukunci inna anzalna ilayka al-kitaba bil haqqi litahkuma bayna an-nasi bima araka Allah wa la takun lil kha'inina khasila Allah ya saukar da alqur'ani don a tabbatar da tauhidi hada balagun lin nasi wali yunzaru bihi gargadi wali ya'lamu anna ma huwa ilahun wahid ko ba haka nan bane don su san cewa ubangiji guda ne kaga wannan tahqiqut tauhidi kenan da haka aka sabkar da shi wal yadhakkar ulul albab sannan Allah ya sabkar da shi don ayi bayani don mutane su yi tunani don su wa'astu wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun sannan kuma Allah ya sabkar da shi don shi zamanto bayani da shari'a da rahama wa ma anzalna alaykal kitaba illa litubayyana lahum illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun sannan Allah ya sabkar da shi don ya tabbatar da zuciyar manzo sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ce wa qala alladhina kafaru laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida kadhalika linusabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila wa kullan naqussu alayka min anba'i rusuli ma nusabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhihi alhaq wa maw'izatun wa dhikra lil mu'minin Allah ya sabkar da shi don takawa don aji tsoron Allah don kuma shi zamanto wa'azi وصرفنا فيه من الوعيد وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى don su ji tsoron Allah don kuma su wa'asu Allah ya sabkar da shi don mi don mutane su dawo zuwa ga hanya ta gaskiya wa kadhalika nufassilu al-ayati wa la'allahum yarji'una sannan Allah ya sabkar da shi ba dan Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya wahala ba al'umma su kuma za ta yi koyi da shi kuma dan wa'azi ma anzalna alayka al-qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha sannan kuma Allah ya sabkar da shi don hanyoyi su bayyana domin in hanya ta banna ta bayyana to ta mu'min ta bayyana wa kadhalika nufassilu al-ayati wa litastabina sabilul mujrimin kuma Allah ya saukar da alqur'ani dan ya zamanto hujja a bai a rarrabe kuma ya zamanto hujja ga mu'minai ya zamanto hujja akan kafirai Allah subhanahu wa ta'ala ce wa kadhalika nusarrifu al-ayati wal yaqulu darasta wal nubayyinahu liqaumin ya'lamun akwai kira'o'i guda uku a gurguje kafin mu je gaba wato wakka zalika nusarrifu al-ayati wal yaqulu darasta ibnu kathir da abu amr sun karanta darasta darasta daga mufa'ala ne in mun dauki mufa'ala tana akan babin darasta ne kamar kai karatu to shi kenan sai ta wacce qira'a ta darasta in kuma mun dauki cewa kai karatu ne ka karanta an karantar da kai to sai da mutu kamar da suke cewa wa qalu asatirul awwalin iktatabaha fa hiya tumla alayhi bukratan wa asila ko ba haka nan bane wa laqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar ko ba haka ba fa qala in hadha illa qawlul bashar ko ba haka ba sun kace in hadha illa sihrun yu'tar sun kace ruwaito shi ne ake yi kinan dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi karatu ne an karantar da shi imamu asim da imamu hamza da imamu al-kisai da imamu khalaf da imamu nafi' da imamu abu ja'far sun karanta darasta kai karatu ne kaga da cewa kai karatu ko an karantar da kai duka dai ma'anar shi za ta koma zuwa ga abu guda amma akwai qira'a ta ibnu amir da qira'a ta imamu yaqub wa kadhalika nusarrifu al-ayati wa yaqulu darasat to darasat nan suna nufin ta shafi ko kuma ta tsufa shine darasat asalin darasa wani lokaci yana nufin shafewa fahal inda rasmin darisin min mu'awwali cikin mu'allaqata wato imrul qais to ya an ce wato darasat wato sun tsufa kenan ma'ana magana ce wadda aka rawaito kenan asatirul awwalin kamar da suka faɗa ko ko darasat sun tsufa ka kawo sababbi wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'a na'ti bi qur'anin ghairi hadha aw badilhu ka zo mana da wani waɗannan mun sha ji kai ta faɗa kai ta faɗa kai ta faɗa to kaga an sabkar da ayoyin da yace yusarrifu ka kore ce to ai ba ce anzalna ba a'a sai an sabkar da su ne sannan ake rarrabe su ayi bayani a gani ka san kullum wani yana neman shubha da zai iya kawo wa yace to ai wannan qira'a ta saba ma wannan to kaga wannan at-ta'lili kawai dalilin da yasa Allah saukar da Alƙur'ani saboda wannan saboda wannan saboda wannan kana musulmi ya kamata ka san dalilan da suka sa Allah subhanahu wataala ya saukar da Alƙur'ani ko da zaka ga su abubuwa mafi yawancin za su koma zuwa ga waɗannan abubuwan da muka faɗa su ne dalilan da suka sa aka saukar da Alƙur'ani da wannan damar zan yi amfani ga waɗanda suke inkarin cewa wai cin doki ya haramta saboda hadisi ne ya zo da shi don Allah ya ce wal khayla wal bighara wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun sun ka ce wal khayla wal bighara wal hamira litarkabuha wa zina dan a hau kuma kawace amma kuma a ce a ci wannan ƙarya ne in an ce musu hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin sahihul bukhari da sahih muslim hadisi ne na asma binta abi bakrin da kuma jabir dan abdullahi kuma kowane imamu bukhari da imamu muslim ya kawo shi sai su ce a wannan duk hadisan ba mai da su ba wanda riwaya ma sariha wanda imamu nisa'i ya kawo ta da imamu tahawi jabir dan abdullahi ce at'amana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam luhumal khayr manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu minti to magana ta kare ka je ka dibi littattafan hadisi to amma shi wanda bai da alqur'anin ba nufin shi ta'alilin baki waɗannan guda biyu ne to amma in ka dibi alqur'ani yace muna Allah ya halitta muna dabbobi yace ya halitta muna su dan saboda mu hau amma tace walakum fiha manafi' to manafi'u din nan ba abu guda bane daya biyu uku hudu biyar Allah din ne san iyakar su to shi yasa saboda jahilcin su da alqur'ani su gane cewa abu ana yi masa ta'alili daya biyu uku hudu biyar shidda bakwai takwas tara goma ga alqur'ani yana faɗa irin wannan zuciya a ai su busu yarda ba sai dai a tsaya anan Allah subhanahu wataala ya gane da mu wa uhiya ilayya hadha alqur'anu li unzirakum bihi dai in yi muku gargaɗi da shi wa man balaga ai wa man balaga hul qur'an ce shahi hu inna saboda ismul mawsul ana shahi aidun ilayhi kamar yadda tabbata a cikin wato lugha malamai suka yi bayani wa man balag ai da wanda alqur'ani ya isa zuwa gare shi wannan yana nuna cewa wanda alqur'ani bai kai gare shi ba kamar mutanen da suke arna tunda kaga zamanin sardauna yayi yawo a cikin Najeriya yana yaɗa addinin Allah ya zo ya iske arna waɗanda suna saman dutse ya kai musu taimako har su shiga addinin musulunci suna daga cikin dalilan da suka sa aka kashe shi to kaga waɗanda ba addinin bai kai gare su ba malamai suka ce suna da hukunci na ahlul fatra su ne waɗanda kamar manzo bai kai zuwa gare su ba Allah shi ya san yadda zai mutu hukunci ranar tashin alkiyama an gane ko manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kada ce falyuballighu shahid al-ghaib wanda ya zo ya halarci sakona to ya isar da wanda bai isa gare shi zuwa gare ni ba hadisi ne wanda yake mutawatiri wanda Jabir ya ruwaito shi a cikin Hijjatul Wada wanda ya ruwaito ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wannan lafazin ya zo a cikin wasu riwayoyi musamman hadisi na Dajjal wanda shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ballighu shahid al-ghaib kan wani sa tsammanin riwaya guda ce a a cikin hadisi na Dajjal wanda shi ma mutawatiri ne sahabbai da dama da sun ruwaito shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin su akwai Anas bin Malik akwai Ibn Umar radiyallahu anhu akwai Aisha radiyallahu anha akwai Jabir ibn Abdullah akwai Abu Umama akwai sauransu Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya littafi littafi ya tattaro waɗannan riwayoyin don saboda ya nuna ingancin su mai so yana kuma ya samu wannan risala wa uhiya ilayya hadha alquran li unzirakum bihi don in gargade ku da alqurani wa man balagh da wanda ya isa zuwa gare shi wannan yake nuna cewa ba a hukunci akan mutum sai sakon Allah ya kai gare shi yasa akwai kuskure ka yi mutane hukunci guda a'a ko da mutum yana akan kafirci to sai ya san cewa akan kafirci yake ina fata an fahimce ni kafin a ce Allah ya dora mu mutum abu to akwai sharuɗa waɗanda ake neman tabbata su akan shi na farko sani ya kai gare shi ya san cewa kuma Allah ya umurce shi da wannan na biyu ya zama to mutumin bai yi aikin ba ana son ya aikata shi mun fahimci wannan da kyau ya ayyuhan nabiyyu taqillah ya kai annabi ka ji tsoron Allah a nan ba ana nufin annabi bai jin tsoron Allah ba ne nan ana nufin annabi ya dora ya doge akan abin da yake akan shi ya ayyu allazi da amanu aminu billahi wa rasulihi ana nufin ku dore ku doge akan abin da kuke da shi to amma wato dama fil asli sai abin da baka yi ba ake cewa za ka yi kenan in baka yi sallar azhar ba sai a ce ba ka yi in ka yi to kuma ba a cewa ka yi ina fata an fahimce ni sharadi na uku kafin a dora ma abu shine ya zama to kana da ikon da za ka yi wannan abin domin da Allah zai ce muna ko ɗauki masallacin imam malik za mu iya ɗauka ba za mu iya ɗauka ba a ce kowane mutum sai ɗauki masallacin imam malik a la yukallifu allah nafsan illa wus'aha to sai ne ce to ai allah ya ce ma annabi ibrahim ya yanke ɗansa kuma alhali ko allah ya san ba zai ba a'a shi ko allah ya yi jarraba shi ne wani lokaci akwai jarrabawa ko ba haka ba falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu an ya ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya ko ba haka nan bane to dai waɗannan sharuɗan ana buƙatar su dole sai sun tabbata sannan shi wanda za a ɗora ba aikin sai ya zama to akwai shi ko da waɗansu an ce a ƙimus salata ai wasu ba a haife su ba to cikin sharaɗin Allah ya san za a same su kuma za su balaga dan wani zai ce to me yasa aka mutanen da ba su zo ba su ba a ce wato hukuncin Allah ya shafe su sannan kuma sai akwai hankali sai akwai balaga sai kuma mutum ya kasance musulmi ko ba haka nan bane in ya zama mutum musulmi to takalif na musulunci sun tabbata a gare shi in kuma kafiri ne sai ran tashi alkiyama zai yi nadama yace lam nakum minal musulmi hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ibnu abbas ya ruwaito shi wanda yana cikin sunan na ibnu maja da kuma imam al-baihaqi ya kawo shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah tajawaza an ummati a wata riwaya yace afari ummati a wata riwaya yace rufi'a an ummati ko rafa'a an ummati a wata riwaya yace afafiya li ummati a wata riwaya yace afali an ummati Allah ya dauke ma al'ummata al-khata abinda sun kai akan kuskure wan nisyan da wanda sun kai akan mantuwa rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana imma baka ga hadisi ba dai ayata abanga wa mastukrihu alayhi da abinda an ka tilasta su akan shi ko ba haka nan bane man kafara billahi min ba'd min ba'd imanihi illa man ukriha wanda an ka tilasta da shi to shi yasa muke kira zuwa ga ɗaliban ilmi irin waɗanda mas'aloli sai ka kalle su ko an ce mutum ya aikata abu shin ba a tilasta shi ba shin ba akan mantuwa yayi ba shin ba akan kuskure bane yayi Allah ya dauke musu wannan amma in akan kuskure ne ko akan mantuwa in akwai haƙƙin dan adam nan zai biya mutumin da ya kuskure ya zalunci wani ko ba haka ba misali kai ma wani kuskure ko ka kashe mishi dabba akan kuskure zaka biya shi to amma dai kuskure a wajen Allah Allah ya dauke maka ina fata an fahimce zunubin an dauke maka shi to shi yasa irin waɗannan abubuwan yana da buƙatar kafin kai ma mutum hukunci akan abu ka tabbatar da cewa shari'a ta dora mishi kada ka zo ka zamanto shi mutumin shari'a bata dora mishi ba sai an tabbatar da sharuɗan wajibi sun tabbata abin da ke kore wannan abin kan shi ya tabbata sannan ka dora masa hukunci in ba kai haka ba za ka yi abin da wata rana kai maran tashin alkiyama za ka yi nadama Allah shi mu tsari ana nuna mini lokaci ya dan matso bari mu karasa wannan aya din da yake akwai bayanai amma dai masu amfani ne a innakum la tashhaduna anna ma Allahi alihatan ukhra yanzu ku kuna shaida cewa akwai wasu abin bauta waɗanda suka cancanta a bauta musu don akwai aliha amma shi sun cancanta a bauta musu tare da Allah kulla ashhadu kace ba zan yi shaida ba dama in ƙarya ce kakka yadda kai shaida fa in shahidu fa la tashhadu ma'ahum Allah ce akan ƙarya kan nan kakka kai shaida tare da su qul inna ma huwa ilahun wahid kace Allah shi abin bauta ɗaya ne babu wani abin bauta in ba Allah ba wa inna li bari'un mimma tushrikun kuma lalle ni na barra an gane ko daga abin da kuke yin shirka nan mimma ma tana iya zamantowa wato masbariya sai zamantowa inda ni bari'un mimma tushrikuna ay min ishrakikum na barra daga aikin ku na shirka da kuke yi ko ko wa inna ni bari'un mimma tushrikun sai ta zamanto mausuliya ce ai wa inna ni bari'un min alladhi tushrikuna bihi ina barra da abin da kuke yin shirka da shi na gumaka da wani su da kuke hada Allah subhanahu wataala da su duka kuma an umurci mun zo shi barra da su ya barra daga allolin su kuma ya barra da aikin su kuma ya barra da su tun da nan duniya a yi ta ta kare kafin a zura na tashi alkiyama ina bin nan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna sai sati mai zuwa in Allah ya ba mu iko wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh